إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a nan a rampoin bare domin ci gaba da karatun wannan littafin namu mai albarka na sunan abi dawud a wannan majalisin namu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna shidda ga watan ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan kuma shine darasinmu na shidda a cikin kitabu sala kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها عمد وللأمد انقضاء wannan al'imamu shafi'i ne yake waƙe don nuna mahimmancin addu'a yake cewa a ta haza ubi du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima sana addu'a'u yace zaka rika wasa da addu'a kana izgili da ita kana raina ta alhali baka san yawan amfani da take maka a rayuwa ba yace ita wannan addu'ar sihamul laili ce kibiyoyi ne na dare la tukhti walakin ba ta kuskurewa sai dai laha amadun walil amadin qida'u sai dai tana da wani lokaci shi kuma lokaci komi tsawonsa zai kare abin da yake so ya nuna shine ita addu'a ba ta faduwa ƙasa in dai har mutum ya yi addu'a ya cika sharuɗanta to tabbas wannan addu'ar Allah ya karɓe ta sai dai yake ita addu'a tana da lokacin da Allah yake bijiro da ita addu'a tana da lokacin da ake ganin amfaninta ya ce komi kuma tsawon lokaci ƙarshen shi dai zai zo ma'ana dai duk tsawon lokacin da kai kana addu'a bukatar ba ta biya ba to akwai lokacin da bukatar za ta mi bukatar za ta biya a duba sautin nan ba a shi da kyau a munasaba ta kawo wannan baitin a kwanakin baya akwai wata mata ta kira ne tana kuka akan tana cikin damuwa akan cewa tana fama da rashin lahiya ne irin rashin lahiyan da yake bukatar a kashe kuɗi masu yawa mijinta ya ƙi mata magani da cewa baya da kuɗi yanzu tana cikin wannan rashin lahiyan sai kuma ta ji labari ba ma wai shi ya gaya mata ba ta ji labari an kulla masa aure ya kai matar a wani gida yanzu shine ta shiga a cikin tashin hankali ta kira wace shawara zan bata da ce to shawarar da zan baki ita ce shawarar da kowa kika kira ita zai baki shine kimi ai kun san ta ko kimi ki hakuri ki dage da addu'a tace malam nayi hakuri kuma addu'ar kullun yi nake yi tunda na san tun kamin ya aure na sai yana da kudin amma ya ki mini magani tace ita yanzu kawai ita ta kai ƙarshe don yanzu har zuciyarta ta fara ya raya mata ta je wajen boka don a yi tsari yadda za a yi ma ko a raba auren ko ta mallake shi ko dai a yi dai wata abu dai a yi dai wani abu dai kuma wallahi mai wannan maganar ta yi karatun addini domin na santa ta yi karatun addini cikin kuka take min wannan maganar na ce mata a'a na yi mata nasiha na ce zan baki wata addu'a ban san ko kina yin ta ba ta ce wace addu'a ce na ce mata ya hayu ya kayyum bi rahmatika astagithu aslih li sha'ni kulla wala takilni ila nafsi tarfata aini ta ce eh na san wannan addu'ar amma dai ban cika yin ta ba na ce to cika yin ta na ce mata wannan addu'ar ta zama muki kamar ita ce wuri dinki a kowane lokaci kika samu dama baki aikin ko miki ta maimaita wannan addu'ar ta ce to ta ji ta gode bayan kwana biyu ta ƙara tun taɓowa dai na ce mata dai addu'a nan na baki ishe dai ke ta yi to wallahi sai gashi shekarun she matan nan ta kira ni tana godiya tana malam na gode da shawarar da aka bani yanzu malam zancen da nake maka mijina ya ragu da wannan matar bayan haka kuma ni na samu lahiya bayan haka yanzu har neman gafara ta yake yi ana gane da kyau ko yanzu har ma ita yake neman shawarar wasu abubuwa in zai yi da abubuwan da ya kama da haka wallahi ita da bakin take faɗa mini na ce mata wannan labarin nake sai na kawo shi ga sauran al'umma don saboda san muhimmancin addu'a kinan musan da cewa addu'a karɓaɓɓa ce matukar ta cika sharaɗi sai dai lokacin nata ne sai a jira kuma yan magana suka ce duk wanda ya yi haƙuri bai ga amfaninsa ba to kaɗan ya yi shi haƙuri in dai har an yi sa to za a cin magaci da yardan Allah maɗaukin sarki muna fatan Allah ya biya mana bukatu kuma ya kare mu da ga hudubar shaidan idan ba a manta ba za mu tashi باب التطوع على الراحلة والوتر باب من بيان أكن التطوع على الراحلة آه نافلة أكن أبون هوا والوتر دكما يوم وتر الراحلة شيني أبن دا أكي هوا ندبة da yake su a lokacin shi dabobi ne suke hawa mu kuma a lokacinmu kenan duk wani abu ne wanda ake hawa don balaguro ana ce masa rahila ko kuma dabbaba حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجهه وزأل الله يا كسنتي ينا نافلة أكن taguwarsa in yana balaguro kowace huska ta fuskantar da shi ko ma'ana kowace jiha ta fuskanta yana dai sallar shi wa yutiru alaiha kuma yana yin sallar witiri a kanta ghaira annahu la yusalli al-maktubata alaiha sai dai baya yin sallah ta farilla a kanta akan dabba حدثنا مسدد حدثنا ربيعي بن عبد الله الجارودي حدثني أمر بن أبي الحجاج حدثني الجارود بن أبي سبرة حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله كان إذا سافر يا كسنتي إذن يبلغر فأراد أن يتطوع سيسو ينافلا أكن أبو هوى الناس استقبل بناقته القبلة yana tsayawa sai fuskantar da taguwar tasa ta fuskanci alƙibla فكبر سي كبر ثم صلى حيث كا حيث وجهه ركابه sannan sai ya salla a duk inda abun hawan nasa ya kada da shi abinda wannan hadisan guda biyu suke nunawa shine halaccin yin nafila a bisa kan abun hawa halaccin yin nafila a bisa kan abun hawa idan ana a cikin balaguro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar balaguro ana cikin tahiya yana yin nafila akan dabbarsa amma farawar tana kasancewa ne zai tsaya ya fuskantar da taguwar tasa ta fuskanci alqibla in ya so sai ya kada ta yana cikin sallah duk inda ta yi in ta juye in yamma ta yi in gusum ta yi arewa ta yi dai shi dai yana cikin sallarsa amma sallah ta nafila kawai yake yi baya yi a farilla to za mu gani har akwai lokacin da farilla ma za ta iya kamawa a yi haddatana alƙa'anabi an malikin an amrubni yahya almazini an abil hubabi sa'id ibn yasarin an abdullahi ibn umar annahu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala himarin naga manzon Allah yana sallah akan wani jaki wa huwa mutawajjihun ila khaybara ya fuskanci khaybar ana gane da ke ku ashe ba ba sai raƙumi ba har da su jaki ma ana sallah saman su ana gane da ke ku wannan dalili ne akan cewa ashe jikin jaki dan ya shahe ka ba mi bane ba na jasa bane ana gane da kyau ko sai dai amma hutsarin shi da kashin shi wannan shi najasa ne ka'ida suke cewa kullu ma yu'kalu kullu ma la yu'kalu lahmuhu fa bawluhu wa rawthuhu najasun kullu ma la yu'kalu lahmuhu fa bawluhu wa rawthuhu najisun duk abinda ba a cin naman sa to hutsarinsa da kashinsa najasa ne mala yace haddathana usman ibn abi shayba haddathana waki'un an sufyana an abi zubairi an jabir qala ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi hajatin manzo Allah ya aike ni a cikin wata bukata qala yace faji'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi sai nazo na isko manzo Allah yana sallah akan taguwarsa nahwal mashriqi a bangaren gabas su kuma gabas a wannan lokacin ba ita ce alkiblarsu ba ana gane da ke ko alkiblarsu su kudu da arewa ne ana gane da ke ko amma mu kuma na ina ne gabas ina ne alkibla gabas da yamma shi yasa ma su hausa da an ce gabas sai su aza alkibla ake ne shi yasa in kana karatu wata ne sai ka rika bambantawa a wajen hausawa ko mu ce wajejenmu da an ce gabas ana nuhin ana nufin alƙibla shi ta suke ta gabas maɗaukar lada a wajen ku take maɗaukar lada akwai wanda arewa ce maɗaukar ladansu wannan shi ne kenan ya ce wasu judu ahfadu minar ruku'i sujadar da yake yi ta yi ƙasa da ruku'i nan kamar yana nuna yana siffanta yanda ake sallan ne akan taguwa ko akan abun hawa ai zamna kake ko tunda in kana akan taguwa kana iya kai tsaye ka ce ka yi sallah a ne mutum kiran babu wannan damar ko a cikin mota ma baka da damar ka yi tsaye ka ce ka yi sallah in ba haka bai yanzu hanci na haushewa da shi ne wannan shi ne kenan to tun da da zaune ne za ka yi sallar idan za ka yi ruku'i sai ka duka kaɗan idan sujada ce sai mi sai dukawar tahi tahimi tahi ruku'i shine abin da yake nihi da akhfadu min ruku'i ma'ana sujada kai ya yi duka shi akan me mai ke da suna akan wajen ruku'i in uwa masu girma a takaice dai wannan babin kamar yana karantar da mu ne a iktinamul fursa a duk lokacin da muka samu dama muhimmi muhimmi mu yi amfani da ita ka wannan manzo Allah yana koyar da mu ne duk lokacin da ka samu wata dama ka yi amfani da ita lokacin da kake akan abun hawanka kana cikin tahiya kun ga ba wani aiki kake ba to kenan tunda ba na aiki kake ba tagowar ita ce ke aiki tana tahiya kenan kana damar ka yi me kana damar ka yi me kai wata ibada wannan ba sai akan taguwa ba hatta a cikin mota musamman mu wannan lokacin da balaguro ya zo da sauki sosai a cikin bis kake ko a cikin jirgi kake ka gani abin zai zo da sauki kana zamne maimakon a kunna muku fina-finai kuna kallo sai ka yi amfani da wannan damar kai ta me kai ta sallolinka kai ta zikirinka amfani da dama wani mai hikima yake cewa alwaktu a'zamu ma unita bi hifzihi wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u yace lokaci shine mafi girman abinda aka umurce ka daga kula da shi amma sai dai kashi mafi girman abinda ka bari ya tai a banza shine ne shine lokaci mafi yawancin ba musamman muhimmancin lokaci ba alhali kuma yana daga cikin abinda za a tambayi kowannen mu لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع daga ciki wa an umrihi fima afnahu rayuwarsa lokacinsa a cikin me ya tahiyar da shi kenan wannan yana koyar da mu amfani da dama idan dama ta samu wannan babin baya cin karo darasin da muka yi na karshe na cewa manzo Allah baya nafila a cikin me a cikin balaga nafilar da ake nufi ita ce nafilar take da alaka da sallah ta ne ta farilla ita ce ake nufi ar-rawatib sune ake nufi amma irin kama wanga annawafilul mutlaka irin wannan su ake ce ma annawafilul mutlaka ma'ana nafiloli wanda ba su da wani sababi kawai dama ce ka samu sai ke ta me sai ke ta zuba abunka ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam babul faridati 'ala ar-rahilati min uzri babu mai bayani akan har ya halatta yin sallar farilla akan abun hawa idan da uzuri shine babin حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها يا تنبي عائشة الله يدد هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب هر أن يسوكي جماعة سيسلا أكن دبة قالت تجي lam yurakhas lahunna fi dhalika ba ai musu sauki ba game da wannan fi shiddatin wala rakha'in a cikin tsanani ko kuma a cikin sauki qala muhammadun muhammad yace hadha fil maktuba wannan aisha tana nuhin sallar farilla ce ina an tambayeta ne har mata su an ba su damar su yi sallar farilla akan taguwa domin mata su motsawar su ita ce ta yi wahala motsawar maza ta yi sauki to shi ne suke tambayar su mata su maza an san ba ta halatta ba to shi su maza suna iya su mata suna iya su yi sallan farilla akan taguwa ko akan abun hawa shi ne aisha ta ce a'a ba a musu sauki ba akan haka ana gane da ko na sai dai akwai riwaya da ta zo daga imamu ahmad da imamu turmi da imamu nasa'i akan cewa watar manzo Allah ya taba yin sallar farilla da shi da wanda suke mata hiya na sahabbansa akan abun hawansu dalilin larura ta yaki ana gane da kyau wa in khiftum farijalan aw rukbana idan kuka ji tsoro to sallar biyan da ta kama ai ma'ana kuna tsoron in kun tsaya ku ce ku yi sallar kahorai za su kama ku farmaki to ku yi hatta a bisa kan rukubana jami'in na rakab ma'ana ko da kuna akan abun hawa kinan wannan yake nuna idan da larura ana iya ai sallar farilla akan me akan abun hawa larura ba abun da ba ta iya sawa magana suka ce larura ke sa a mari suruki ko wannan shine kenan larura komai tana iya sawa kuma babban larura da take iya sa a yi sallah a cikin mota ko a fuskan abun hawa shine khurujul waqti idan ya kasance lokaci zai huda in kuna balaguro ka tabbata da wannan mai motar ba zai tsaya ba ku yi sallah ta magariba da isha'i sai lokacin asuba yayi to wannan lokacin dole ne a gare ku yi sallar nan a cikin a cikin mota a cikin wannan halin domin dukhulul waqti min akadi arkanis sala kamar yadda muka gani a baya shigar lokaci shine mafi muhimmanci abu a cikin rukunin sallah a cikin sharuɗan sallah malam yace babu mata yatimul musafir babu mai bayani akan wani lokaci ne mai balaguro yake cika sallah ma'ana wani lokaci ne kasaru take yankewa shine abin da ake nufi shin kasaru tana da adadi na kwanaki ko a'a kana iya taitayi wannan babin yana da muhimmanci sosai حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حاء وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن علي وهذا لفظه أخبرنا علي بن زيد عن أبي فضرة عن إمران بن حسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناياكي تارد ما أيكن الله وشهدت معه الفتح كما نحلت شيبوء مكة تارد شيء فأقام بمكة ثمانية عشرة ليلة سيمزا الله يزمنا أمكة كوانا قوم شاتكوس لا يصلي إلا ركعتين بايا صلى فاتي ركعة بيو بيو ويقول يناتي ويا أهل البلد يا كمتا ننغري صلوا أربعا كي صلى ركعة كهدو فإنا قوم سفر mu muna yin biyu ne domin mu mutane ne wanda suke a cikin balaguro hadisin da'ifi ne sanadan lakin matnan juz'uhu sahihun wannan magana ta ƙarshe ingantatta ce ma'anarsa idan mutane guda nau'in mutane guda biyu suke su suna tafi ko suna a masallaci masu balaguro da wanda suke yan gari masu balaguro su ya kamata su ya sallah su yi raka'a nawa biyu yan gari shi su tashi su me su cika haddasana muhammad ibn al-ala'i amma kuma in yan garin suka bi in masu balagurin suka bi yan gari ya za a yi an yago to mu ce gaba ku bi ni bashi wannan amsa حدثنا محمد بن الألاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد قال سكتي حدثنا حفص عن آصم عن إكرمة عن ابن أباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله أقام بمكة عشرة أقام سبع عشر بمكة يا زمنا مكة وانا قوم شاء بكوي يقصر الصلاة ينا سلر كسره kwana goma sha bakwai yana kasaru ƙala ibn abbasin ibn abbas ya ce wa man aqama sab'a ashara duk wanda ya je balaguro ya yi kwana goma sha bakwai kasara ya halatta gare su ya yi kasaru ma'ana inda bai wuce kwana goma sha bakwai ba wa man aqama aksara atamma amma wanda ya wuce kwana goma sha bakwai sai ya mi sai ya cika قال أبو داود أبو داود قال أباد بن منصور عن إكرمة عن ابن أباس قال أقام تسع عشر إذا متن يكوانا قوم شاترا to daga bakin wannan kwanakin kasarun shi ta kare sauran kwanakin san ya sai ya sai ya cika wannan kuma ita ce magana mafi inganci wannan shine ra'ayin Abdullahi bin Abbas idan mutum yayi balaguro in dai har balaguransa ya wuce kwana goma sha tara kwana ashirin ba ɗai to sauran kwanakin zai cika me zai cika sallah kenan kana damar yin ƙasar kwana goma sha nawa goma sha tara wannan shine ra'ayi nawa na abdullahi bin abbas akwai sauran ra'ayuka da zamu gani nan gaba sai mu zo da ƙarshe mu hidda daga cikin wanne ne ra'ayi mafi inganci حدثنا النفيري حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح من ظن الله يا زمنا أمكة عام الفتح شكرا بود مكة خمس عشرة قوانا قوم شابير ويقصر الصلاة كما ينكسر قال أبو داود أبو داود روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس وانا حديث بإنجان تبع حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة من ظن الله يزمنا أمكة كوانا قوم شابكوي يصلي ركعتين ينا ينسلى ركع بيو بيو magana mafi inganci kwana goma sha tara ne ba sha bakwai ba shi yasa ku gani a ƙasa yake da'ifun munkarun wasu sahihu tis'ata ashara kama taqaddama nan akwai wani abun lura wa aka ce yi kasaru wanda ya balaguro a garin da ba mi ba a garin da ba mi ba ba nasu ba to manzo Allah ya je a makka kuma yayi ne kuma yayi kasaru to ya ne al'amarin yake a ko maka ba gare su ba ne jazakumullahu khairan gari kala biyu ne akwai gari na aihuwa da gari na mi da gari na zama ana gane ke ko akwai baladul iqama shine gari na zama da kuma baladul wilada gari na aihuwa to ko da yaushe gari na zama da shi ake mi da shi ake aiki yanzu nin ya mai nake da zama duk inda ta yi garinmu a matsayin mai nake mai balagoro ba bako ba mai balagoro ana gaya da kyau ko wanda shi ne kenan a matsayin mai balagoro nake kenan ya halatta a garin in yi nafila in yi kasaru wannan shi ne kenan mala yace haddathana musa ibn isma'ila wa muslim ibn ibrahim al-ma'na qala ma'ana sun ce haddathana wahaib حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة منهتا تارد منظى الله صلى الله عليه وسلم دق مدينة زوى مكة فكان يصلي ركعتين sai manzo Allah ya kasance yana sallah raka'a guda biyu hatta raja'na ila al-madina har sai da muka komo madina raka'a biyu yake fa kullu sai muka ce hal akamtum biha shay'an kwanaki nawa kuka yi a can shine ma'ana haka za a fassara shi kwanaki nawa kuka yi a can qala ce akamna biha ashran mun yi kwana goma a can ma'ana kwana goma suna yin me suna yin kasaro مالك حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثنا أبو أسامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن عليا رضي الله عنه للي علي الله يدرشي كان إذا سافر يا كسنتي إدني بلاغرو سار sara ba da mata gurgu shams yana fara balaguron bayan rana ta faɗi hatta ta kado an tuzlima hasse rana ta kusa hasse mai da suna duhu ya kusa ya shigo sun mayan zilu sannan sai ya sabka fayusallil magariba sai ya sallan magariba sun ya du'u bi a sha'ihi sannan sai kirawo a kamasa abincinsa na dare fayata'asha sai ya ci wannan abincin nasa na dare sun mai yusalli da isha'a sannan sai ya sallaci sallar isha'i sun mai yartahilu sannan sai ya ci gaba da tahiya wa ya kudu sai ce haka za ka na rasulullahi sallahu alaihi wasallama ya suna'u haka manzo Allah ya kasance yana aikatawa wannan hadishin abinda yake nunawa shine idan balaguro ya kama ka lokacin magariba ko kusa ga lokacin magariba ka daga to ya halatta a gare ka sai dare ya shigo sannan ka tsaya ka yi magariba kuma ka yi mi kuma ka yi isha'i magariba ita dole raka uku za a yi tun da ba ta da ƙasa ita kuma isha'i raka a nawa raka a biyu in kuma kana so kana iya a tsakaninsu kai wani abu tun da shi yanzu yayi da ya yi magariba sai ya ce a kame shi abinci guzuri ya ci abinci sai ya yi isha'i ana kare sallar isha'i sai suka daga suka ci gaba da tahiya wannan shi ne kenan malam ya ce kala usmanu an abdullahi bin muhammad ibn umara bin aliyin sami'tu aba dawud ya kulu na ji abu dawud na cewa wa rawa usama tubnu zaidin an hafs ibn ubaidillahi ya'ani ibn anas ibn malikin anna anasan kana yajma'u bainahuma anas ya kasance yana haɗa tsakaninsu ma'ana magariba da isha'i hina ya ribu shafaku a lokacin da jajaja na rana yake bacewa bayan ta faɗi wa ya ƙulu kuma yana cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance ya suna'u zalika yana aikata haka malai ce wa riwayatu zuhuri an anasin an nabi sallallahu alaihi wasallam mithluhu an samu riwaya ta zuhuri daga anas kwaton kwacinsa wannan babin abin da yake muna bayani shine adadin kwanaki nawa ne ya halatta ya halatta ga wanda yake a cikin balaguro yayi kasaro bayan ya sabka ana gane da kyau ko to yana da kyau ku bambance mai balaguro yana da hali guda biyu hali na farko shine halatu sayr hali na biyu shine halatun nuzul hali na farko shine lokacin da yake cikin tahiya mai balaguro in yana tsakiyar tahiya wannan ittifaki ya halatta a gare sa yayi ne yayi kasaru ko da ko kwana nawa zai yana cikin me yana cikin tahiya shi wannan babu wani tantama a tsakanin malamai to inda take kai kawo shine idan mutum ya sabka a inda ya tunkara zuwa tahiya balaguran shi ne kina halatu ikama to a wannan lokacin ne aka samu sabani shin dama ta kwana nawa gare sa ta yin me ta yin kasaro akwai ra'ayyuka idan kuka ga a cikin wannan hadisi mun samu ra'ayin ibnu ibnu abbas ko shi kwana nawa muka ce yake gani kwana 19 dalilin shi kuma manzo Allah kwana 19 a makka yana me yana kasaro to akwai kuma al'imamu ahmad bin hanbal wanda shi kuma a ra'ayinsa kwana goma sha ɗaya ke idan ka wuce kwana goma sha ɗaya sai ka yi mai sai ka cika sallah sai al'imamu shafi'i shi kuma a ra'ayinsa kwana uku ne na hudu shi kenan sai ka cika ana gane da ke ko kuma akwai da yawa wanda na jima ina akan wannan ra'ayi na kwana hudu ake yi dalilin akwai da yawa daga cikin malaman mai yake da suna saudiya akan wannan fatawar suke ina tsammanin al'imamu ibn baz akan wannan ra'ayin yake na taba karanta fatawar shi akan haka kwana uku na hudu sai ka mi sai ka cika sallah to sai kuma fatawa ta usman da aisha su usman da aisha a ra'ayinsu da ka sabka kawai ka cika sallah ana gane da ke ku a tsakiyar balaguro ne za ka yi ne za ka yi kasar amma da ka sabka dama ta samu tokami ka cika sallah haka suke aisha da usman haka suke har Allah ya ɗauki rayuwarsu da usman yana yi amma daga baya cikawa yake yi ana gane da kyau ko to wannan shine kenan to sai mu zo ga 'yan sauki ana gane da kyau ko su ne alhanafiya imam abu hanifa su kuma a ra'ayinsu ƙasar ba ta da ƙayyadaddan lokaci in ka je balaguro in dai da niyyar balaguro kake ko shekara dubu malala gashin rago za ka yi ana gane da kyau ko to ya halitta gare ka kai ne kai ne kai ƙasar in dai kana da niyyar komowa ba da niyyar zama ka ta yi ba kana da niyyar ka kare bukatar ka komo ko kwana nawa ko shekara nawa zaka ya halatta kai tayin me kai tayin kasar wannan ra'ayin ko a jami'a naga muka ga masu wannan amma sun sha fatattaka ka ana gane da kyau ko dan hakudu ba ma wani malami ya aza musu a masallaci akwai masallacin jami'a hudu ba yi yace ka zo ana sallah a cikin jami'i kana jin Allahu akbar ka shihi tasbi'a a cikin daki kai sallah ina za ka da hadisin da manzo Allah sassan ce man sami an nida'a falam yujibhu fala salata lahu illa min uzrin ina za ka da hadisin da manzo Allah ce duk wanda ya ji kiran sallah bai je ba aka yi sallah tare da shi ba ya da sallah in ya yi ta sai da uzuri yace ina za ka da wannan hadisin kuma wannan hadisin da na kawo muku ita ce fatawa ta al-Imam Ibn Usaymin shi al-Imam Ibn Usaymin yace in dai har kasabka a gari in dai har kana jin kiran sallah to dole ne dalilin wannan hadisi in ka ji kiran sallah ka je a yi sallar tare da kai ana gane da ke ko? kuma gaskiya ni wannan ra'ayi shi na hi abin gane shi ya kwanta min a rai in dai ka ji kiran sallah ko da balaguro ka ji ba halatu safar ba ba halatu sayar ba haratun nuzul to ka je ka cika sallar ka sai in misali sallar ta kubuce maka to a wani lokacin sai ka zo masallaci ka yi me ka yi kasaro ka yi kana so dan kauce ma me dan kauce ma wannan hadisi kenan da kun jira ayyukan malamai ko wannan shine kenan kenan a takaice ne uwa masu girma a idan kuka lura a cikin wannan ra'ayin wani ra'ayi ne za a cewa in mutum yayi aiki da shi ya tsira ku ba da amsa a jazakumullahu khair na Aisha da wa da Usman kika sallar dan shi in ka cika sallar kana da tabbacin baka rage ba amma in kan rage ba akwai wanda zai ce ma akwai saura don shi yana ganin mi dole ne ka mi dole ne ka cika shi yasa shine suke ce ma al-ihtiyat a fiqh abinda ake ce ma al-ihtiyat shine magunguna ne guda biyu guda ya ce kaza za a guda ya ce kaza za a to sai kasance a ciki akwai wanda in kai ba mai maka inkarin cewa abin yayi yanzu in ka cika raka'a hudu akwai mai cewa sallaka ba ta yi ba kowa zai ce ta yi amma in ka yi biyu ba akwai wanda zai cewa ba ta yi ba ko don mi don shi yana ganin hudu ya kamata ka yi to amma kenan in ka yi hudun ka yi ihtiyat ban san mi za a ce masa da da hausa ba ko da faransai a ɗebe tantama hidda shakku ba to bai bai ɗauka haka nan a a canka daidai akwai yadda ya kamata a faɗi akwai yadda ya kamata a faɗi ana iya cewa ko ta kwana ana gani da ke ko akwai ko ta kwana ko me ake ce ma ko ta kwana shi ne kai riko da bangare guda biyu rigakai da za ku ina ne kake barakan lahashi ka rigakai ya kamata a ce ana gani da ke ko rigakai wannan zai yi ɗaukan ma'anar rigakai yadda a takacin wa masu girma kun jira ayyuka in ka ji wanda ya zo yana yana nafila shi kasan yana dalilin shi ko da yake dalilin yakan iya kasance ba mai bi ba ba mai kadi ba akwai ka'ida ta sabanin malamai in ka rike wannan ka'idar za ta taimaka maka akan doni sabani da kake a ciki ka huta daga ciki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ma yaribuka la ma la yaribuka ka bar abunda kake tantama a kansa kai abunda baka da ni baka da ni baka da tantama a kansa ana gani da kyau ko wannan shine kenan kuma bayan wannan so da yawa idan ka ji fatawa guda biyu ka yi kokari ka karkata da fatawar da ana gane da kyau ko kamar son ranka bai bi ta ba shine wani mai hikima yake cewa idan hara amruka fi ma'nayai wa lam tadri haythu al-khata was-sawa fa khalif hawaka fa innal hawa yasuddu al-quluba ila ma fa khalif hawaka fa innal hawa ila akhir al-bayt idan abubuwa guda biyu suka zo maka na ra'ayi baka san wanne daidai ba to ka bangara bangaren da zuciyarka ba ta so yace domin ita ko da yaushe zuciya kana bangarawa ne a bangaren da yahimi yayi sauki innan nafsa la amaratu bisu akwai mahuta a ciki ko babu akwai mahuta a ciki ana gane da kyau ko yanzu da za a ce a saukake a bar maka a rayuwa a bar mata a ce kasaru ko cikawa ni rayuwa za ta cewa kasaru don ya yi sauki to ka gani fa khalif hawaka fa innal hawa to asfir ana gane da kyau wannan shine kenan malam yace babun idza qama bi ardi bi ardi al adu yaksu babu yi bayani akan idan mutum ya sabka a kasar makiya zai yi kasaru حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة وزال يا زمنا أتبوك كوانا عشرين ينا ينكسروا قال أبو داود أبو داود غير مأمر لا يسنده إن بند مأمر با وندك إسناد ون حديث نعم kenan wannan hadisin kamar dai sauran ne bambancin kawai shi wannan a garin makiya ake su kuma wancan duka da aka ba da labari ba a garin makiya domin makka ne yake makka ko ai ba garin makiya bane musamman lokacin da aka yi ne aka yi fatu makka to kamar yana nuna idan a cikin garin makiya ne to ko da ka sabka shi ma kana da damar ka yi kasaru don wannan kin zai hibaka natsuwa ta in baka sallah baka tsoron wani ya zo ya far maka nan ne muka kawo ƙarshen babi nami na kasaru na sallah ta balaguro zan so kahin mu wuce idan mu wanda suke da tambaya akan sallar balaguro su yi sai mu wuce mu shiga wani babi na'am jazakumullahu khairan ita ce wanda nake a barta har baya ko yace kai ne ka shigo masallaci kai kasaru zaka da niyyar kasaru zaka kuma sai ka isko masallacin ana sallah ana gane da kyau ko to kana da zafi guda biyu in ma ka koma gehe kayi sallar ka musamman in tsakiyar tahiya ake ana gane da ke ku yanzu misali irin bishkin gane da su da za su yi ta maka ti ti ti ti ti ti bu hankalin ke tashi ira ka aka biyu kawai ka tahiyar ka kamar su ta sallar su tun da kai asali jam'i ba dole bane a gare ka amma in ka sabka ne kamar yadda muka kawo bayani akwai mai balaguran da ya sabka to irin wannan in har ka je kiran sallah da suka yi kiran sallah a masallacin kajiya to idan ka zo masallacin abin da yake akan ka shine kame ka bi su sallah a ciki ana gane da kyau ko ka'ida shine mai kasaru in ya bi mai cikawa dole ya cika marar kasaru in ya bi mai kasaru shi kuma dole ya cika ana gane da kyau ko in dai ka ga baka cika ba to kai ne kame kai ne ka ja sallah ko kuma wanda yake jin ku sallar shi ma mai kasaru ne to a wannan lokacin kasaru za ka amma in ka bi masu cika dole kai ma ka ne dole ka cika kuma ba ka cewa ana raka ana raka sallah mai raka a hudu bari in bari sai an ka raka a biyu na karshe sai in zo a samu raka a biyu ta gani shi kenan ƙarya kake yi Allah ga irin ke ko in dai har ka bi su sai ka mi sai ka cika Allah ga irin ke ko wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a alaikum salam na'am eh na'am jazakumullahu khair wannan tambayar tana da muhimmanci sosai a yanzu suna a cikin balaguro sai a lokacin magariba suka yi magariba da me da isha'i suna shigowa gari kuma suka isko mi ana mi ana isha'i a wannan lokacin ba sai sun sarauka wannan sallan ba shikenan sai in ya kasance ko da ya shigo a garin lokacin mai bai yi ba lokacin isha'i bai yi ba to a wani lokacin kuma waccan ta sha ruwa ana gane da ke ku wannan shi ne kinan wallahu ta'ala a na aha mm aha na mhm na na da za kuma lafi wani tambayi ita ma tana da muhimmanci wanda ya ka bienveni ya shigo gari ko bai shigo ba maraba da baki ma karaba shai'a ai kun tuna da wannan ka'idar ko yau ta hukumuhu ko yau ta hukumuhu sun shigo gari kenan sallar sai in ya kasance biyan ta ne za su yi wadda ta kama su ne a can cikin balaguran ana gane da kyau ko amma in ku har iso biyan veni magariba ta yi ana gane kyau ba ku cewa ku haɗa magariba da isha idan in kun je gida a huta gaba ɗaya a'a sai dai ku yi magariba ku ku je gida lokaci ya yi sannan ku yi sannan ku yi isha'i wannan shi ne kenan domin ku har kun hita daga balaguro tunda kun iso a ina kun yi so a garin wannan shi ne kenan na na na idan mutum ya zaɓi ƙasaru zai yi a masallaci zai yi ko a gida to wanda yi kake so a gaya ma ko kuma dai ko kaka al'afdal ka zo ina ka zo masallaci don saboda takan da za ka yi ma akwai ne akwai lada a ciki amma kuma in ka tsaya ka yi a gida ba la tola mu ala zari ba za a zarge ka akan haka ba ana gane da kyau ko in ka tsaya gida ka yi babu laifi amma da ka zo masallaci shi zai yi wannan mafi yawanci ya danganta da halin mutum akwai wanda da ya zo balagurin wani aiki ne yake yi to irin wannan aikin yana buƙatar lokaci isasshe sai ya ga in yace ya zo masallaci wani cin lokaci ne akan aikin da yake yi to a wannan lokacin kuma sai ya sallar shi a gida ya ci gaba da me ya ci gaba da ayyukansa wannan shine kenan na na aha na na jazakumullahu khairan tambayar tana da muhimmanci na so da ko bu kawo ta ba in kawo ta shine mutum ne yake a cikin balaguro lokacin sallah yayi har lokacin wannan sallar yayi bai samu yayi wannan sallar ba har sai da yazo gida kenan yazo gida da me da bashi ko da bashi yazo gida da bashin sallah sai in lokacin ta bai huta ba in lokacin ta bai huta ba a wannan lokacin tunda ka iso gida zaka cika amma in lokacin ta ya wuce ana gane da kyau ko to yanzu ta shiga a cikin abin da ake cewa alfa'ita sallar da ta kubuce ma mutum ka'ida kuma shine alfa'itatu tusalla kama tusalla fil waqti ita sallawa da ta kubuce ma mutum zai yi ta ne kamar yadda da a ce a lokacin ta ne zai yi ta ga yanda zai yi ta fil misali ya tadhil maqala da asuba ya tuna kai jiya cikin balaguro ban yi sallar isha'i ba ana gane da ke ku yanzu in zai ramka wannan sallar in kun gane wannan ka'idar ya zai yi raka nawa zai yi biyu zai yi jazakumullahu khairan dan me yasa yau dan ta kama shi a cikin me a cikin balaguro sallar da ta kubuce ma mutum zai biya ta kamar yadda da a ce a lokacin ta ne zai yi ta yadda zai yi ta misali da ranar kiri-kiri midi ka tuna da sallar isha'i ba kai ba karatu ba za ka bayyana ba don sallar rana ba a bayyana karatu a za ka bayyana domin asali ana me ana bayyana karatu a cikinta wannan shine ka'ida kin duk sallar da ta kubuce maka kana cikin balaguro sai da ka iso gida ka tuna da ita in lokacinta ya wuce za ka yi ta tami balaguro safariya kenan ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam na babu salatil khawfi babu mai bayani akan sallar tsoro me ake ce ma sallar tsoro ita ce sallar da ake yi a cikin yaƙi marra'a an yusalli bihim wa hum saffani malam yace akwai daga cikin malamai wanda suka ga idan ma idan limami zai ma mutane sallah ta balaguro yusalli bihim wa hum saffani zai musu sallah suna sahu guda biyu fa yukabbiru bihim jami'an sai ya musu kabbara gaba ɗayan su thumma yarka'u bihim jami'an sannan sai ya musu ruku'i gaba ɗayan su thumma yasjudu sannan sai ya je sujada al-imam والصف الذي يليه da sahun da yake bi masa wal akharuna qiyamun su kuma sauran suna tsaye yahrusunahum suna gadin su fa idza qamu idan suka tashi sajadal akharuna alladhina kanu khalfahu to sauran wanda suke a bayan su kuma sai su kwarara su yi sujada thumma ta'akhkhara as-saff alladhi yalihi sannan sai sahu wanda yake bi maliman sai ya ja baya ila maqamil akharina yaqumu a sahun wanda suke a baya wa taqaddama as-safful akhiru ila maqamihi shi kuma sahun na baya sai ya komo a gaba ya maye gurbin sahu na farko thumma yarka'u al-imamu sannan sai liman yayi ruku'i wa yarka'una jami'an sannan su ma gaba ɗaya su yi ruku'i thumma yasjudu sannan yayi sujada wa yasjudu as-saffu alladhi yalihi sahu wanda yake yi masa shi ma su yi sujada والآخرون يحرسونهم سكما سورا سنا قادنسو فإذا جلس الإمام إذا لمن يزمنا والصف الذي يليه دسهن ديكي بمسا سجد الآخرون سورا سما سيسو سجدا ثم جلسوا جميعا سنسو سزمنا قبالا ينسو ثم سلم عليهم جميعا سنسي سلمي موسى قبالا قال أبو داود أبو داود هذا قول سفيان ونشيني رأينا إمام سفيان الثوري wannan shine nau'i na farko na sallar tsoro sallah a fagen yaki wannan bayanin yana da muhimmanci sosai musamman ga sozawa da suke a fagen mi da suke a fagen yaki ba a jima ba wani ɗai daga cikin 'yan uwa ya kira ne yana tambaya soji ne yana tambaya ta suna cikin sallah ne sai a maike da suna 'yan ta'adda suka zo sai suka ari takari ma'ana kowa ya takansa aka wace aka bar zancen sallah ana gane da kyau ana takaiwa ka ta hulla yanzu sai da aka samu kura ta laba sai aka komo yanzu to wannan sallah ya za a yi da ita sake sallah za a yi ko ginawa za a yi ana gane da kyau ko na ce musu da da kun yi karatu na sallar tsoro to da duk wanda ma ba ta kai haka ba ana gane da kyau ko mu a cikin sallolin za ku gani sallar da za ta dace da su zan ba ku zan kwatanta muku ita ma ku gani wanda da sun yi ta da ba ta kai a haka ba nan an kwararo bayanin ne amma ga hadisin da wanda shine zai fayyace ra'ayin na al-Imam as-Sauri hadisi guda biyu ne za mu karanta su duka biyu sai mu sai mu fasara sai mu tsaya mu bayani مالك حدثنا سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان وعلى المشركين خالد بن الوليد mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Usfan sunan wuri ne ko gari wa alal mushrikina Khalid ibn al-Walid su kuma mushrikai rundunar su shugaban su shine Khalid ibn al-Walid fa sallaina az-zuhra sai muka sallaci az-zuhr fa qala al-mushrikuna sai mushrikai suka ce laqad asabna ghirratan kai mun samu wata dama laqad asabna ghafalatan mun samu lokacin da suke gafala ku zo mu far musu law kunna hamalna alaihim wa hum fi salati ku zo kai ina ma a ce mu kai musu farmaki suna a cikin sallah fa nazalat ayatul qasr bayna az-zuhr wal asr a wannan lokacin sai aya ta kasaru ta sabka a tsakanin az-zuhr da al-asr shine ayat da take suratul maida suratul nisa wa idha darabtum fil ardi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والنشين كنا wannan ita ce ayar da ake nihi aya ta ɗaya ta biyu ta uku ma sai aka siffanta ne aka siffanta ga yanda ma sallar take a cikin alkur'ani ya ce falamma hadarati la'asru yanzu lokacin da la'asar ta yi قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يتاشي مستقبل القبلة ينا فسكنتر القبلة والمشركون أمامه مشركي سنة قبنسا فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف سيوني سهو يسهو أبايا من ظن الله صلى الله عليه وسلم وصف بعد ذلك الصف صف آخر bayan wannan sahun na farko kuma wani sahu yayi a bayan su فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزو الله يركوعي وركعوا جميعا سي غبادين سكاي ركوعي ثم سجد سي منزو الله يسجد وسجد الصف الذين يلونه sai sahun da suke bi masa suka yi suka yi sujada wa qama al-akharuna yahrusunahum su kuma sauran suka yi tsaye suna gade su falamma salla haula'i as-sajdatayn lokacin da wa'ancan suka yi sujada guda biyu wa qamu suka tashi sajada al-akharuna alladhina kanu khalfahum sai sauran suka yi sujada wanda suke bayan su thumma ta'akhkhara as-saffu alladhi yalihi sannan sahun da yake bi ma manzo Allah suka koma baya ila maqamil akharina zuwa wurin na karshen wa taqaddama as-saffu al-akhir shi kuma sahun na karshen ya gabato gaba ila maqamis saffi al-awwal zuwa ga wuri na sahu na farko thumma raka'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ruku'i wa raka'u jami'an sai gabaɗin suka yi ruku'i sun masajada sai manzo Allah ya sujada wa sajada saffun ladhi yalihi sai sahun da yake bi masa yi sujada wa qama al-akharuna yahrusunahum sauran suka tsaya suna gadin su falamma jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo Allah ya zamna wa saffun ladhi yalihi da sahun da yake bi masa sajada al-akharuna sauran sai suka yi sujada thumma jalasu jami'an sai gabaɗin suka zamna فسلم عليهم جميعا سي سلم musu gaba daya fasallaha bi usfana sai manzo Allah yayi wannan sallar a usfan yauma bani sulaim a inin da aka farma banu sulaim qala abu daud abu daud yace rawa ayyubu wa hisham an abi zubair an jabir hadha al-ma'na an nabi sallallahu alaihi wasallam jabir ya rawaito irin wannan hadisin daga manzon Allah wa kadhalika rawahu داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس هكا داود يا رويتوس دقى ابن حسين دقى إكرمة دقى ابن عباس وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله شيء الرواية درويتو أيكن أبو موسى وكذلك إكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هشام بن عروة هكا هشام ما يرويتوسا daga babansa anin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa qawlu sawi wannan shine magana ta imam sauri akan cewa haka ake wannan sallar wannan hadisin yanda yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo a wuri wani wuri da ake jima usfan a gaban su ga makiya can su Khalid bin al-Walid tun kamin ya musulunta yanzu lokacin azhar sai yayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara sallah gaba ɗayansu suka fara sallah suna tsakiyar sallan nan sai mushrikai suka ce kai ku mu far musu tun daga suna cikin gafala kun ga suna cikin sallah da sun aje makamansu ku mu zo mu far musu mu yi musu kwantan bauna mu yi musu kohon rago shigo-shigo ba zurhi ana gane da kyau ko? to Allah dai ya kaddara bu su far musu ba ana gane da kyau ko? amma a cikin sallar sai aka yi mamanzan Allah wahayi aka sabkar masa da aya wannan ana gane da kyau ko? wadda muka yi bayani a can farko wace aya ce? wa idha darabtum fil ardi فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا aka ce a lokacin ma ba a saukar da ƙasar ba kuma a lokacin ba a saukar da halaccin a haɗa salloli guda nawa ba guda biyu ba don su niyyar su su yi azahar sai lokacin la'asar kuma su yi ne kuma su yi la'asar kuma raka a hudu hudu za su yi to bayan sun ƙare wannan sallar azahar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari ga ayar da aka saukar masa ita ce bayanin yadda ake mi sallar salla ta lokacin da ake cikin yaƙi da kuma halaccin aini a yi ƙasaru salla mai raka a hudu a mi a takaita ta to a zahar ita an riga an yi ta yanzu sai lokacin la'asar da ya yi sai manzo Allah salasalam ya fara ɗabbaka wannan ayar da aka sabka masa wannan wahayin da aka sabka masa sai aka yi raka a biyu yadda raka a biyu suka kasance shine sahu guda biyu aka yi aka fuskanci alkibla inda makiyancan suke dama a wajen alkiblan makiyan suke manzo Allah na gaba ga sahu biyu baya yanzu da manzo Allah ya karatu ya kare ya yi ruku'i gaba ɗaya sai suka yi ruku'i amma a nan kowa rataye da me kowa rataye da makaminsa haka ake sallar da manzo Allah ya yi ruku'i duka suka yi ruku'i sai ya dago daga ruku'i sai gaba ɗaya suka dago daga ruku'i sai ya ta yin sujada da ya yi sujada sai sahu na farko su ma suka bi suka yi ne suka yi sujada guda biyu ana gane da kyau ku da suka kare sujadan nan guda biyu sai suka ja baya ana gane da kyau ku eh sai sai suka dago lokacin da suka dago bayan sun yi sujada sai su wa'ancan su kwarara suka yi ne suka yi sujada abinda abinda yasa wa'ancan su bu su sujada ba dan saboda tsayuwar da suka yi ya zamanto kamar su suna kariyar wa'annan ne tunda in kana tsaye ba a iya kamar ko da za a kwaruwarka kwaruwar ba za ta mi ba ba za ta tsananta ba fiye da ake kana cikin mi kana cikin sujada to shi yasa suna bayan ba su yi sujada ba da aka ta yi sujada sai suka tsaya sai da wa'anga suka kare sujada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka taso sannan su kuma na bayan sai su kwarara suka yi mi suka yi sujada da suka yi sujada suka taso a wannan lokacin kuma sai aka yi shaijamankin mai suna plus aka canza wuri na baya suka komo gaba na gaba suka ne suka koma baya duniya rawar 'yan mata na gaba ya koma baya ko? to wannan shi da to nan ba rawar 'yan mata ba ce ake rawar jarumai ce ake kenan lallar jarumai yanzu na gaba suka koma baya su kuma na baya suka komo gaba raka'an an yi raka'a nawa raka'a guda yanzu sai aka zo aka yi kuma ruku'i na biyu gabaɗin su kai ruku'i da suka ɗago daga ruku'in sai manzo Allah ya tayi sujada tare da ni sahu na farko da yake tare da shi suka yi sujada tare da shi sai da suka ƙare sujada sun zamna zaman tahiya su kuma waɗanke sai suka min sai suka duka suka yi sujada ana gane da kyau ko da suka yi sujada suka zamna aka yi tahiya sai manzo Allah ya sallame aka sallame gaba ɗaya ana gane da kyau ko ga tsari na musulunci kuma wannan an yi shi ne don kowa a bashi me kowa a bashi rabon shi ana gane da kyau kenan kowannen su dai ya samu sujada tare da manzon Allah guda wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam to kun ga irin wannan ana yin sa a cikin yakin da ba a tsakiyar gwabzawa amma dai ana tsinkayar makiya in ana tsakiyar gwabzawa to shi ma akwai irin wanda zamu yi zamu ga nau'in sa a nan gaba na'am malam ya ce a ina tsammanin lokaci ya yi ko? mu da wannan tun da ɗan hadisi ne karami sai mu sai da ala babu man kala ya komu soffin ma'al imami wa soffin wijahal aduwi fa yusalli billadina ya luna hura ka'atan babu mai bayani akan wanda suka ce a ya komu soffin ma'al imam ana wani sahu zai tsaya tare da liman wa saffun wijahal aduwi shi kuma wani sahu yana fuskantar makiya fa yusalli bil ladina yalunahu raka'atan sai yayi sallah ga waɗanda suke bayan sa raka'a guda thumma yaqumu qa'iman sannan sai ya tashi tsaye hatta yusalliya alladina ma'ahu raka'atan ukhra har sai wanda suke tare da shi su ma sun yi raka'a guda thumma yansarifuna sannan sai su me yake da suna sai su sallame fayasufuna sai su tahi ba su sallame ba sai su tahi fayasufuna wijahal aduwi sai su yi sahu suna fuskantar makiya wata ji'u ta'ifatul ukhra sai wata kungiya ta zo ma'ana wani sahu ya zo ko wasu jama'a su zo fa yusalli bihim raka'atan sai musu raka'a guda wa yathbutu jalisan sai ya zamna a tabbaci a zamne fa yutimmuna li anfusihim raka'atan ukhra sai su cika ma kansu raka'a guda thumma yusallimu bihim jami'an sannan sai ya sallame musu gaba daya ga hadisin حدثنا حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه من ظن الله يسلى دقس حبنسا في خوف سلى تصوره فجعلهم خلفه صفين سيسا ياسو أباينسا سهو قدابيو fasalla billadina yalunahu raka'atan sai ya sallatar ma wanda suke bi masa raka'a guda thumma qama sannan sai ya tashi falam yazal qa'iman bai gushi ba a tsaye hatta sallal ladina khalfahum har sai da wa'inda suke bayan su suka yi sallah su ma raka'a guda thumma taqaddamu sannan sai suka gabata wa ta'akhkhara alladina kanu qaddamahum sai wanda suka kasance a gaban a gaban su su kuma suka jayo baya fa salla bihimun nabi sallallahu alaihi wa sallam raka'atan sai manzo Allah ya sallatar musu raka'a thumma qa'ada sannan sai manzo Allah ya zamna hatta sallal ladina takhallafu raka'atan har sai da wa'anda suke a baya su ma suka yi raka'a guda thumma sallama sannan sai sallame musu bambancin wannan da waccan shine ita ana samun shiga gaban liman da abin shi wancan canjin da ake yi na menene ne na sahu ne amma shi kuma wanga canjin da ake ma na wuri ne gaba daya za a kabarta sallah in an yi raka'a guda ana gane da kyau ko sai waɗanda suke tare da wanda aka fara sallah da su su je gaba suna dibin makiya su kuma wanda da su ne ke sun suna dibin makiya sai su zo bayan manzon Allah a yi raka'a guda da su kenan shi manzon Allah ya cika raka'a nawa ya cika raka'a biyu sannan sai ya zamna idan ya zamna waɗannan sai su mi sai su cika makan su raka a guda su ma waɗancan sai su zutun da suna zamna da yake nan ba za a musu kwantan ɓauna ba su ma waɗancan sai su me yake da suna su zo su cika raka a guda sai manzo Allah ya mai sai manzo Allah ya sallame musu a takaice wannan gaba ɗayansa ana yin sa ne don saboda makiya kada su yi mi kada su kawo farmaki ana a cikin gafala ma'ana kun ga wannan darasin na yanayin yadda ake sallah a fagen yaƙi da a ce sojawanmu sun san wannan da labari da yawa da muke yi na a ce soja suna sallah an zo an mi an hallaka su da bai mi ba ba hausu ɗaya ba su yi gunike jin labari a ce suna sallah an zo an mi an ka musu farmaki alhali kuma wanda suke a cikin wannan yanayin kamata ya a ce sun mi sun rabu biyu saura su yi gadi saura su yi mi saura su yi sallah haka ya kamata idan aka yi haka kenan mai yake da suna kowanne bangare an bashi an bashi haƙƙinsa yana daga cikin abin da ya ƙwari ƙasashenmu na musulmai a wannan zamanin shine cire tsarin addini a cikin al'amari na na jami'an tsaro wallahi yana illa sosai kuma duk wani cin nasara da muke samu dalilin shi ma ne domin umar a wata rana an samu rishin cin nasara a yaƙi sai aka zo kowa na ta faɗin abin da yake faɗi sai umar ya ce musu la'allakum ahdastum amran ni ina ga yaƙin nan da aka ci mu mai yiwa akwai wani laihi da kuka ma Allah a tsakiyar yaƙin shi ya saye me shi ya saye hushi da ku ya ba ku ya ba waɗancan cin nasara akan ku sai wata magana yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu بالإسلام ومهما فإن ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله a wata riwayar kuma sai yake cewa a wani kaulin kuma sai yake cewa nahnu qaumun inna la nuqatilu al-aduwwa bi'uddatin wala adad walakin nuqatiluhum bihadha ad-din yace mu idan muna yakar makiya ba muna yakar su bane ta hanyar adadin yawan mu ko kuma ta hanyar manyan makanan da ke gare mu su wannan a sabil a mai suna kaman sabab ne amma asalin abin da yake ba mu nasara a cikin yakin mu yace riko da addinin mu ana gane da kyau sai ya ce idan har musulmai suka tsayo akan addininsu to za ka gani allah maɗauki sarki yana ba su cin nasara idan ka lura duk yakin da aka ce a zamanin manzon allah an ci galaba akan musulmai sai ka ga akwai me akwai lehin da suka yi misalin gazo ta uhud ai kun ga ƙarara ga abin da ya sa aka me aka ci su da yaƙi yaƙin hunain ha an so a ci galaba akan su suna tuba daga wannan abin da suka yi na alfahari sai me sai Allah ya ba su nasara a ciki kenan ba abin da ya shawo mana cewa baya face wannan yanzu al'amari na sozawa zaka ga a ce an ji fagen daga makiya sun zo sozawa sun yadda bindiga sun roga da a ce ana karantar da su irin wannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda aka kashe a yake da suna a hanya ta kare ƙasa ko kuma hanya ta jihadi jinin kamin ya zuba sai an ɗaura masa aure da me da 'yan matan huru la'aini kuma su za su zo su tarbi mi su tarbi rayuwarsa su je da ita a can cikin aljanna suna lilanta yanzu wanda yake jin wannan wannan hadisan yana jin bakin ciki dan maki ya bindige sa shi yasa sabon manzo Allah suka ba da rayuwarsu don sun sa abin da yake jiran su bayan wannan to amma wannan ba a karantar da su wannan ba sai ya kasance su zo su yi bi babu a rasa rai kuma a rasa me a rasa lahira domin ba su san asali abin da suke akai ba su ganin suke kawai suna yi ne amma da an gyara niyya da kuka sai abin ya amfane su a duniya kuma ya amfane su a lahira muna fata Allah ya sa shugabanninmu su faɗaka da wannan sa tsari na karantar da sozawa musulunci idan aka yi haka insha Allah za a ga ci gaba muna fata Allah mulkin sarki ya ganar da mu ya shiryar da mu inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah